بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم تيمم بالشعي الطاهر وهو ما ظهر على وجه الأرض منها من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخة
malam ya ce wata yammu wato taimama sani dai kadai tana kasancewa ne bisa'idi bahir da guri wanda yake tsarkakakke guri wanda yake da kwai tsarkaka wanda baya da najasa to da wannan gurin ne ake yin taimama wa huwa ma zahara ala wajihil ard wato abinda ake cewa as-sa'id shine dukkan abin da ya bayyana akan doron ƙasa dukkan abin da ya bayyana a fuskar ƙasa to wannan shine ake cewa as-sa'id minha daga yanki yanki na ƙasa daga yanki yanki na ƙasar shine yace min turabin turbaya ce irin ƙasa ta cikin gari auramlin ko kuma rairai ne wanda yake akwai irin rairai na buga birgi akwai rairai na na shahe wannan duka ana ce da shi rairai au hijaratin ko kuma wato duwatsu ne guri ne wanda yake ɗauke da tsakoyi ko guri ne wanda yake ɗauke da duwatsu irin yankin wajen su ilalla da makamantansu au sabakhatin ko kuma ƙasa ce wanda take gishiri-gishiri wanda take da gishiri-gishiri irin yankin wajen su falki da makamantansu za a ga tana da gishiri-gishiri wani gurin yana da kwai kanwa-kanwa na'am يضرب بيديه الأرض فإن تعلق منها منه بهما شيء نفضهما نفضا خفيفا malam ya ce yadribul arda biyadaihi yana bugan ƙasa biyadaihi da hannayen nashi guda biyu gurin da ya zo zai yi taimama to wajibi ne a kan shi ya bugi ƙasa da hannayen nashi wannan guda biyu bugo na farko kenan malam ya ce fa'in ta'allaka shay'un bihima idan wani abu ya rataya na ƙura ko na hakikiwa ko wani datti bihima da wannan hannayen nashi guda biyu na fadahuma na fadana hafifan to sai ya kalkaɗe su kalkaɗewa wanda take a hankali wato a cikin taimama ba abin ba hikimar da ake bukata ba shine ka goga kasar a huskarka shi yasa za ga ko a kan dutse za ka iya yin taimama in dai gurin dutse ne to kaga shi dutse babu komai nashi ba wani abin da zai za ka iya kwasowa nashi ka shafa a huskarka wanda za a gane ka yi taimama ba wai hikimar ba a ga ka shafa kasar a huskarka shi yasa ko da wani abu na ƙasa ya rataye da hannayen naka lokacin da kai bugun na fari to sai ka kalkaɗe su kalkaɗewa a hankali ba da ƙarfi ba za ka yi ka yi a hankali yadda ba za ka cutar da kanka ba na'am ثم يمسح بهما وجهه كله مسحا thumma yamsahu wajhahu sannan kuma sai ya shafi fuskar shi bihima da wannan hannayen nashi guda biyu kullahu huskar shi baki ɗayanta mashan shafa ba wankewa ba shafa ba wankewa ba na'am ثم يضرب بيديه الأرض فيمسح بيمناه بيسراه bayan sahu yumnahu da yawa thumma yadribu al-arda bi yadayhi sannan kuma yana bugon ƙasa bi yadayhi da hannayen nashi guda biyu fayamsahu yumnahu bi yusrahu yana shafar hannun shi na dama bi yusrahu da hannun shi na hagu wato yanzu bayan yayi ad-darbatul ula sai kuma ad-darbatul thaniya wanda ita kuma sunna ce waɗansu daga cikin malamai ma a cikin bayanin taimama ba sa ma ambato ta saboda ita hadisin da ya tabbatar da bugun ƙasan na biyu to hadisi ne wanda akwai saɓani akan ingancin shi ko rashin ingancin shi amma hadisin da ya tabbatar da bugun ƙasa na farko hadisin ammar ibn yasir ne wanda yana cikin bukhari da muslim an gane ko to idan ya yi wannan abdarbatu saniya ɗin biyadaihi da hannayen nashi to fayamsahu yumnahu sai ya shafi hannun shi na dama bisrahu da hannun shi na hagu na'am يجعل أصابع يده اليسرى على أطراف أصابع يده اليمنى to shikenan yaj'alu asabi'a yadihi al-yusra yana dora yatsotsin hannun shi na hagun ala atrafi asabi'i yadihi al-yumna akan tsinannukan yatsotsin hannun shi na dama in ya zo shi zai fara shafar hannun shi na hagun zai dora zai dora waɗannan yatsotsin akan tsinin hannun shi na dama an gane ko haka zai to thumma yumirru asabi'ahu ala zahiri yadihi wa zira'ihi thumma yumirru asabi'ahu sannan kuma sai ya shudar da yatsotsin nashi na hannun nashi na hagu ala zahiri yadihi akan bayan hannun nashi na dama akan bayan nan kenan wa zira'ihi da kuma damtsan hannun nashi na dama an gane ku wa qad hana alaihi asabi'ahu alhali haqiqa ya lankwasa yatsotsin shi na hagu alaihi akan zira'in nashi na hannun shi na dama akan zira'in na hannun dama ba haka zai yi ba haka a haka zai lankwasa su in ya lankwasa su ya haka sai ya zo shi nan shine wa qad hana alaihi asabi'ahu alhali haƙiƙa ya lankwasa a ɓafa wa tsana an gane ko wato ya lankwasa a sabi ahu ya tsotsin nashi na hannun hagu ɗin alaihi akan zira'in na hannun dama hatta ya bulogal mirfaƙaini har dai ya isa gwiwoyin hannu har ya isa mirfaƙ nan wato a shafa ta biyu hannun ake kawo kenan a abubuwan ƙasa na biyu idan aka yi. Na'am.
ثم يجعل كفه على باطن ذراعه من قي مرفقه قابضا عليه حتى يبلغ الكوع من يده اليمنى Malam ya ce thumma yaj'alu kaffahu sannan kuma yana ɗora tafin hannun shi na hagum ɗin ala batsini zira'ihi akan cikin zira'in nasa cikin zira'in hannun shi na dama min tsayi mirfaɗihi daga naɗin wannan a gwiwar hannun nashi nan da ta zo da ta naɗe kin wannan to in ya zo ya hakan ɗin ya kana to haka zai an gane ko sabiban alaihi halin kasancewar shi yana mai damƙa akan wannan gwiwar hannun nashi na dama haka zai mata in ya mata haka kuma sai ya ja hatta ya bulugal ku'a har dai ya isa mabambaral hannu shine nan shine ku'u in yadihi yumna daga hannun shi na dama
ثم يجري باطن بهمه على ظاهر بهم يده اليمنى thumma yujri batina bahamihi sannan kuma sai ya gudanar da cikin babbar yatsa shi ala zahiri bahami yadihi yumna akan bayan babbar yatsa shi ta hannun shi na dama da ya yi hakan din ya iso ya yi haka ya yi haka yanzu wannan ba shi bane cikin babbar yatsa shi wannan to sai ya haka eh shine thumma yujri batina bahamihi sannan kuma sai ya gudanar da cikin babbar yatsa shi ta hagun ala zahiri baham yadihi yumna akan bayan babbar yatsa shi ta hannun shi na dama
ثم يمسح اليسرى باليمنى هك- هكذا thumma yamsahu al-yusra bil yumna sannan kuma sai ya shafi hannun shi na hagun bil yumna da hannun shi na dama haka za kamar yadda ya shafi hannun damar wato zai dora yatsotsin shi na da hannun shi na dama a tsinin yatsotsin shi na hannun shi na hagun sai ya shuɗar da su har ya kawo su mabambaral hannu sai ya haka ya haka ya haka an gane ko tamam فإذا بلغ الكوع مسح كفه اليمنى بكفه اليسرى إلى آخر أعراته malam ya ce fa idza balagal ku'a to idan ya iso ku'i idan ya iso maɓanɓarar hannu masaha kaffahu yumna sai ya shafi tafin hannun shi na dama bi kaffihi yusra da tafin hannun shi na hagu ila akhiri atrafihi hal ya zuwa ƙarshen wato tsinin wannan tafin nashi sai ya shafi kowanne sai ya shafi kowanne da shi ولو نعم.
مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر عليه مم.
أو أعظم مسح لأج- لأجزأه malam ya ce walau masahal yumna bil yusra da a ce zai shafi hannun dama bil yusra da hannun hagum din wal yusra bil yumna ya shafi hannun hagum da hannun dama kaifa sha'a din yanda yake so da ya bugi da ya bugi kasa da ya haka ya dan cuccuda ya cuccuda ya cuccuda ya haka ya haka ya haka wata yassara alaihi ya sauka ga a gare shi wato yanda ya sawwaka a gare shi ba tare da ya zo da wacce siffa wanda take ta tsafta ba siffa wanda malamai suka koyar da ita ba wa au'abal masha kuma ya gangama shafar wannan hannayen nashi ko ina a cikin hannun nashi ya zamanto gurin da ake shafa a cikin taimama din wato ya taba shi to la'ajza'ahu yace lalle da ya isar mishi an gane ko
وإذا لم يجد الجنوب junubu
وإذا لم يجد الجنوب أو الحائض الماء لطهره تيمم وصلى معنى فإذا يتي وجد و- الماء تطهر ولم يعيد ما صلى وإذا لم يجد الجنوب والحائض الماء a idan mutumin da yake da kwai janaba namiji ne ko mace ce ce idan bai samu ba ruwa na yin wanka wal ha'id hakanan kuma mace wanda jini na al'ada ya ɗauke mata wanda jini na al'ada ya yanke mata ita ma bata samu ba ruwa wanda za ta yi wanka na farali ta ci gaba da ibadarta to ta yammama wa sallaya wato waɗannan guda biyun dukkaninsu da shi mai janabar da ita wannan wanda jini na al'adan ya ɗauke mata sai su yi taimama kowa daga cikinsu taimama zai yi wannan shine ra'ayi na jumhurin malamai macen da jini na al'ada ya ɗauke mata ba da ɗalabil ma'i walam ta jidhu to za ta yi taimama ne hakanan mutumin da janaba ta same shi bayan ya nemi ruwa bai samu ba to shi kenan zai yi taimama ne ya yi sallah to amma a al'imam ibrahim ibn yazid an-nakhai نعم da waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa ba a yin taimama a saboda wato alhadathul akbar idan hadasi babba ne ba a yin taimama saboda ba a yin taimama da dalilin shi نعم an gane ko wannan shine ra'ayin abdullahi dan mas'ud a farkon lamarin shi shine ra'ayin abdullahi ibn qais wanda ya fi shahara da abu musa al-ash'ari to wannan shine ra'ayinsu to amma daga baya su sun yi tanazuli daga kan wannan ra'ayi na cewa mai janaba ba zai yi taimama ya yi sallah ba labudda an ya tasila to amma malamai da dama sun kafa hujja da faɗar Allah ta'ala a ƙarƙashin ayar da take magana akan alwalla idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum can ƙarshe yace wa in kuntum junuban fatahharu bayan ya yi bayani akan wato masu janaba kuma sai ya ce wa in kuntum marba aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'id aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan bayan ya yi bayani akan tsarkin nan guda biyu alwalla da kuma wanka aw lamastumun nisaa malamai sun yi tafsiri da dama ana abdullahi dan abbas ya ce ma'anar shi aljima'u to kaga kuma yace falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban an gane ku to dan haka dai mace wanda jini na al'ada ya ɗauke mata da mutumin da janaba ta same shi amma kuma ya nemi ruwa ƙaura da bai ya rasa to zai yi taimama ne sai ya ci gaba da sallah ba zai ce ya yi haƙuri ba har ya samu ruwa na'am fa'iza waje dalma'a ta tsahara wa lam yu'ida ma sallaya to idan suka samu ruwa bayan sun yi taimama sun ci gaba da ibadarsu daga baya sai suka samu ruwa to ta ɓahara kowa daga cikinsu sai ya tafi ya yi wanka an gane ko idan suka tafi suka yi wanka walam yu'ida ma sallaya da shi wancan mai janabar da ita wannan mai jini na al'ada wanda ya ɗauke mata to bayan sun yi wanka ba za su sake ba ma sallaya abin da suka sallace shi da temama duk abin da suka sallace shi da temama ba za su sake shi ba ba mustahabi ba ne su yi shi a cikin lokaci hakanan kuma ba za su yi shi ba ko da bayan lokacin shi ya fita dukkan ibadar da mai temama ya yi ta to idan ya samu ruwa addini na musulunci bai kallafa mai ba akan cewa sai ya rama ta a karatu na ranan na ranan lahadi wato mun yi magana akan waɗansu nau'i na mutane har guda takwas wanda a cikinsu kowa daga cikin shari'a ta musulunci ta mai damar ta ba shi damar ya yi taimama ya yi sallah cikin guda takwas guda biyar daga cikinsu idan suka samu ruwa a cikin lokaci ba za su sake sallah ba mutum uku daga cikinsu waɗansu daga cikin malamai suna ganin mustahabi ne su sake sallah idan ba su sake ba ba su da laifi saboda duk wanda ya yi abin da allah ya ɗora mishi a lokacin to bayan ya shiga wani yanayi to ba za a ce ba wancan abin da ya bai ba an gane ko mutum yana cikin kunci lokacin da zai auri matar shi to da ya aure ta dan kaya da aka yi daidai gwargwado ba yabo ba fallasa bai wuce turmi goma ba to kuma bayan ya aure ta da yan shekaru daya biyu ne zai kara ta biyu a lokacin kuma harkoki sun bude ya ce zai yi turmi ashirin ita ya mata turmi takwas a armanta to ba za ta ce ba ai dole tunda da ita ma wannan matar shi ce lokacin da dai arme ta ita takwas ya mata sai ya ciko mata sha biyu kuma sai a mata na mutuwar zuciya ko na lashin zuciya an gane ko a kowa ya yi ne a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mishi inda ita a lokacin yake buga tara a lokacin ya mata kwamfule ashirin ita yanzu wannan da aka zo auren ta kayya kayya ne ma da kyau da cikare cikaren ne aka mata kwamfule takwas ba za ta taso wancan zancen ba ce a dole ita ma sai an mata ashirin sai kuma ni amini amin goma kenan an gane ko
ولا يدعو الرجل امرأته التي التي انقطع عنها دم حيض أو نفاس بالتطهر بالتيمم حتى يجد من الماء ما تتطهر به المرأة ثم ما ثم ما يتطهران به جميعا.
نعم، ما لن يتشي ولا ي... ولا يطأ الرجل امرأته التي انقطع عنها دم حيض. wato mutumin da matar shi jini na al'ada ya ɗauke mata amma kuma ba ta samu ruwan da za ta yi wanka da shi ba ta yi taimama to wannan mutumin ba zai taki wannan matar tashi ba e yanzu tsakanin shi da ita za su zauna a cikin gida ɗaya za su ci abinci a kwano ɗaya za su yi barci a shinhuda ɗaya su ruwa da mayafi ɗaya amma ba zai take ta ba zai kusance ta ba an gane ko saboda tsarkin da ta yi a ba tsarki ba ne na a wato ruwa shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wa yas'alunaka anil mahidi qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yudhurna fa idza tadahharna to wannan wajen tafsirin hatta ya tsuhurna fa'iza ta ɓaharna wannan malamai sun yi ta bashi ma'anoni an gane ku waɗansu daga cikin malamai suka ce labudda an ya kuna tsuhuru bilba'i an gane ku waɗansu daga cikin ƙura'u irinsu hamza ibn habib azayyat wato sun karanta duka gurin da tashididi an gane ko wala taqrabuhunna hatta yatahharna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah suka ce hatta yatahharna na farko wannan ya zo shi hatta yatahharna saboda ba su da iko akan janyo shi an gane ko daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ne ɗokewar jini na al'ada mace ba ta da ikon da za ta ɗoke shi Allah subhanahu wa ta'ala idan ya ga damar lokacin shi ya tafi zai tafi an gane ko wani lokacin jini zai iya ɗauke mata tun karfe goma na safe a ranar da jini yake ɗauke mata wani lokacin sai sha biyu wani lokacin sai ma bayan azawar wani lokacin sai bayan la'asar wani lokacin kuma tun da saholo zai ɗauke mata to kaga wannan abun ba a hannunta yake ba ba za ta ce ba ga awar da taktis kawai in dai wannan awar ta yi a wannan lokacin yake ɗaukewa baya gittawa baya ragewa an gane ko to amma kuma wajen abin da ya shafi su ne za su yi wankan shine kuma ce fa'iza ta harna idan suka tsarkaka suka yi wanka ya za za su ce fa'iza ta salna idan suka yi wanka ba ce fa'iza ta yammamna an gane ku fatu hunna min haitsu amarakumullah to haka dan shi yasa waɗansu daga cikin malamai suke ganin cewa tsarkinta da ta yi jini na al'ada da ya ɗauke mata ko jini na biki da ya ɗauke mata in dai taimama ce ta yi ba ta halitta wa mijinta ya amfani da ita saboda haka nassin alkur'ani ya bayyana an gane ku wannan idan kuka lega cikin tafsiru tafasiru al'ahkam wato tafsirin da tafsiran da suke ɗauke da hukunce-hukunce irin aljami'u li ahkamil qur'ani na al-imam al-qurtubi irin ahkamul qur'an na ibn al-arabi al-maliki irin ahkamul qur'an na al-kaya al-harrasi dan shafi'iyya irin littafin tafsiru ayatil ahkam na al-imam as-sabuni waɗannan dukkanin su za ku ga maganganu na malamai akai an gane ko na'am ya ce allatin tsada ana hadan muhaidin wanda jini na al'ada ya ɗoke mata ya yanke mata auni fasin ko kuma jini na biki ya ɗoke mata to ba zai take ta ba bitta tsahuri bitta yammu saboda ta tsarkaka da taimama saboda ta yi taimama to wannan ba zai wannan jini na al'ada wato ba zai da ya ɗauke ba zai take ta ba shi mijinta saboda wannan tsarki da ta yi za ta ci gaba da ibada amma shi dai kan ba zai kusance ta ba hatta ya ji da minal ma'i ma ta taɓa haru bihil mar'a idan yana so ya kwanta da matar shi to yanzu dole ne a kan shi imma ya ɗoki a ya ɗoki garwa da sanda ya tafi garake ya ciko garwa guda biyu wanda kowata garwa za ta iya yi wa mutum biyu wanka ko sama da mutum biyu shine hatta ya ji da minal ma'i har sai ya samo daga ruwa mata ta tsaharu bihil mar'a abinda wannan matar tashi za ta yi wanka da shi ya samo ruwan da matar shi za ta yi wanka saboda jini na al'ada ya yanke mata to bayan wannan kin tsumma ma ya taɓa ni bihi jami'an sannan kuma a ajiye a share ɗaya ga ruwan da bayan sun gama saduwa za su yi wanka da shi ga baki ɗayansu kenan dole sai ya samo ruwan wankan mutum uku ruwan wankan ta na fari da kuma ruwan wankan shi shi da ita bayan sun gama saduwa wato saboda addini na musulunci a kullum yana kiyayewa maslaha ce an gane ko yanzu ita kaɗai ce ba ta da tsarki ta yi taimama to shi kenan yanzu da ta yi taimama za ta ci gaba da ibadarta to lokacin da ya sadu da ita an gane ko ya dabula wa kanshi lissahi shi ma shi ma yanzu tun da yanzu zai zama to baya da tsarki kuma in ba ruwa shi ma taimamar zai to kaga in dai ba a lokaci ba ne wanda yake na tsananin hunturun sanyi ba a yi wa mutum rangwame ya yi taimama ba yana da janaba sai dai in ba ruwa ne ƙaura da wambai to kaga tun da ba ruwa ƙaura da wambai yanzu abin da ya kamata ba wai a kwanciya zai da ita matar tashi ba ya yi ƙoƙari ya ba zama ya je ya samo ruwa in ya samo ruwa budo biyar ne budo shidda ne budo bakwai ne to alhamdulillah yan sai ya zo akwai icce in akwai icce ta ce eh akwai icce in akwai gas ta ce akwai gas shi kenan sai ya kwanta da ita bayan ya kwanta da ita sai a ɗumama ruwa a yi wanka ko kuma inda rana ne shi kenan a yi wanka an gane ko amma ya zo shi kawai baca-baca kawai ta ce jini ya ɗauke mata ta ce amma ba ruwa ce ki haƙuri za ki da Allah ruwa waye yake samun ruwa a kullum kullum tun da aka shigo zahin nan ke makin san sai ana tuwalat to ba zai mata haka nan ba tuwalat ɗin shi ne zai samu ruwa ko da a gangara ne na'am وفي باب وفي باب جامع الصلاة شيء من مسائل التيمم malam ya ce she'un min masailit tayammu wato akwai wani abu daga cikin mas'aloli na taimama fi babi jami'i salati wato a cikin baban da ya kunshi wato ya tattara hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da sallah hukunce-hukuncen da suka shafi sallah kama tun daga shigar lokaci zuwa tsarki hutowa kaza kaza kaza har ƙarshen sallah to a cikin wannan babi din babun jami'un fi salati wanda insha Allah za mu tarra shi a gaba to a ciki akwai malam ya dan tattauna kaɗan a cikin waɗansu matsaloli na abin da ya shafi taimama wanda a can idan muka je ina ga matsaloli guda uku ne tattauna a kai abin da ya shafi taimama in muka je can insha Allah ta'ala za mu tattauna a kai alhamdulillahi al'ilmu inda hu subhanahu wa ta'ala